إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال المؤلف رحمه الله كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة يوزا متاشي littafin falalar sallah a masallacin makka da madina masallacin makka da madina babin fadlin salati fi masjidi makka ta wal madina falalar sallah a masallacin makka da madina قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا ناجي كلمة قد أهدو قال سمعت من النبي ناجيس دغا النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي ابو سعيد يا ياقي tare da manzo sallallahu alaihi wasallam 12 غزوه yaki 12 wane kalmomi za mu je gare su a ƙarshen hadisi wannan hadisi ya gabatar da waɗannan amma za mu je ga wannan hadisin bi tamamihi قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال باء دور سردي إلا ثلاثة مساجد سيما صلاتي قدانا أكو صلى في كتي ذا كي صلى مسلاتين أقدس إذا منك كي صلى مسلاتين أنقوكو amma in kace zan sallah masallacin makka almasjid alharam sai ka tayi wal masjid rasul haka in kace zaka je masallacin manzo kai sallah sai ka je wa masjid alaqsa da masallaci mafi nisa me yasa an kace ma masjid alaqsa masjid alaqsa li'annahu aqsa baina makka wal madina makka madina kilo 400 ne da 30 amma tsakanin baitul maqdis da makka kiloli inda tahiya ba ta yi ma sai ka wace abin nan gane ko shi yasa ake cewa masjid al-aqsa subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sannan masallatai guda uku sallah a masallacin makka yana da dubu ɗari masallacin manzo yana da dubu masallacin baitul maqdis yana 500 masallacin baitul maqdis yana 500 a dubu ɗari haramin makka ba Allah dubu ɗari kaga wannan shi ga nuna maka kuskure alhaji alhaji ya je garin makka yana sallah a masallacin unguwa wai suna kafa dalilin cewa makka ko ina harami ne harami ne amma ba jingine ga sallah ba makka akwai hududul haram tun daga masjid aisha ka san masjid aisha mal musul tan'im daga red har ka tsallaka can hakan ga harami ne inda ba a farauta ba a ɗiba ici ba a kashe dabba shi ake ce ma harami har ka dangana ka san jidda hanyar jidda in za ka je jidda ɗan wannan biyan benin nan shi ne duk ana an kakawa wannan a makka ko a madina duk an kafa waɗannan wuraren hududul haram ko ina akwai iyaka makka a madina bai na airin wa thauri tun daga ina za ka zo har jami'atul islamiyya har gaban jami'atul islamiyya jami'atul taiba akwai iyaka tana nan to sallah ba ta yiwuwa ka zo makka ko ka zo madina kai sallah a unguwa ka ce ka samu dubu ɗari amma kana da nunkin lada amma ba irin waccan ba domin ka yi sallah a harami kamar in ka yi zunubi a wannan wurin wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin wanda ya yi zina ko ya yi sata ko ya sha giya a makka a cikin harami zunubin shi ya fi nunkin ba nunkin irin wanda ya sha giya ko ya yi zina a jidda domin wajen harami ce to amma ta da'ifin sallaha wanga dubu ɗari fa sai masallacin makka domin alhazai suna da wannan fatawa mutane na ba su wannan fatawa sau da yawa kaji an ce ai makka duk harami ta la ba ga sallah ba ga saba Allah ko ga aiki alkhairi in kai aiki alkhairi a makka kai a nan gida in kai azumi in kana da ko da azumi Allah ɗaya san ladar da zai ba mutum illa sawma fa ana ajzi bi in ana baka lada goma to a makka nunka ta za'a nunka ta za'a domin fadlul makan akwai ibada akwai fadlul makan akwai fadlul zaman domin shi fadlul makan a makka ko a madina fadlul makan fadlul zaman a ce kuma lokacin shahar ramadan ko kuma lokacin kaza kaga akwai falalar wuri to amma fa alhazai su je makka ko su je madina su koma sai kaga alhaji ya bar sallah masallacin makka yana cewa ina masjid qiblataini ina masjid kaza alhaji ya koma yana tambayar masjid qiblataini alhaji ya koma yana tambayar masjid ijaba annabi ya koma yana alhaji ya koma yana tambayar masjid al-fatahi annabi ya koma yana tambayar masjid kaza alhali kai daga masallacin annabi masallacin annabi ai duka lokacin da ka shiga madina ko makka in dai baka lamzi waɗancan wuraren ba da kai da mutumin ya mai duk ɗaya ai to mine ne kai ka ba ibada ba ibada ba da haka ko ƴan uwanmu ɗaliban daga karatu madina daga wani ya zauna ga motocin da za su kai mu harami mu je mu yi sallah sai ga mutum ya zauna ya yi sallah jami'a ga asara ce in ka je ga wuri inda adda falala to ka ribanci wannan falala domin lokacin karewa ya kai yanzu kullum ni ta yi madina ni je jami'a sai in tuna kamar jiya ina wurin ga yau kuma shekara nawa duk in ni tafi sai in iski duk fuskokin da mun kasan juna an kasan juna babu tilka ummatun qad khalat wallahi in kallat wallahi sai in shigo daga kofa babba zuwa karamar kofa in zo maktaba in je wadancan maktaba na waje ban ga kowa wanda ni sani ba ‘yan Nijar sai dai la'alla ma ‘yan Nijar inda mun san juna a nan aga na zo kenan zan yi canji a wurin na ta yi kwanan gari na ta yi zan yi canji na sauko daga hotel ina da ‘yan dolar zan yi canji sai ni ga wani sai ce mini mata gaham ni ce mai ce mai ba na samai to ya gani ina da logon Nijar انت اه كاي انت انت طالب في الجامعه انت من اين انت؟ ايش من من دوس من برنين قوري خلاص كم عددكم الان في الجامعه؟ قال نحن 40 تقريبا طلاب النيجر بكامل ايه ايه اه تو ني متقاهم يا ابا زين قال انا كوما ما العربي نتي انت في دوس خلاص ما شاء الله انت كيف الجامعه ممكن ما تو كاغ دك ina an wuce an wuce kadiba ko sai yanzu in ka je waye san ka in ka je mala adam sai waye san ka ku da a shekaran jefa to mu da tuwon alfaini wa sab'a demil set ne baro madina tilka ummatu kada khalat to in ka zo baka amfani da harami ba da malaman da a cikin harami to wallahi za ka yi nadama kamar lokacin da muna sanawiya ne a Najeriya muna sanawiya muna karatun zaure da mun dawo daga sanawiya sai zaure da mun dawo daga zaure sai sanawiya wallahi sai an kai katari waɗanda muke tare da su cikin kalas har mun ka zo aji na shidda sa'annan sun ka tuna sun yi nadama sun ka tuna sun yi nadama domin sun ka ga mu mun lazanci malamai an ka ɗauko littafi daga muktasar akhdari har a kai mu dawwana muna karantawa ya sun ka cewa to su kuma sun tsaya ga muqarrarata mutala'a da adab da wancan sai sun ka gane yanzu ga an yi hasara a wannan lokacin kuma shekara shidda baya tadarukin hasarar shekara shidda yaushe za ka yi shi to haka madina in ka je madina in kana son kai hasara ka lazimci jami'a kuma baka lazimci malaman nan na harami ba harami ya kamata a ce duk yanzu war haka kaga yanzu na yanzu tsakanin magariba da isha'i ake malamai na nuna karantarwa ga darasin fara'ib ga darasin qira'at ga darasin hadisi ga darasin nahau ga darasin menene cikin har ai ai aqida ita gidanta ne ita ita aqida ai mamlaka gidanta ne babu surkulle to amma duk da haka ne za ka samu wani ɗalibi ya gama shekarar nan hudu zuwa biyar zuwa shida wani ya yi marhalar doktora kuma duka shi dai ya kai ga shahada haka wannan yana daga cikin salbiyat na karatun shahada duk lokacin da kaga cewa ni dai in yi takarruji in samu shahadar nan to an samu matsala in dai ana son a samu akasi ta ka sa magana shahadar nan amma bari in yi karatun da nima in je zan karantar da mutane don da ku duba ƙaramin misali wanga muƙarrar ɗinmu ne bukhari a shekara ta farko bukhari da muslim muƙarrar ne na shekara biyu sayul bukhari da sayul muslim abu dawuda da tirmizi nasa'i da ibn maja dukkan kutubu sita muƙarrar ne amma sai a zo la'alla a wannan wuraren in an yi in an kai babe biyu ko uku a shekara ya ƙare babe biyu ko uku a shekara ya ƙare in ka ɗauko hadisi nailul autar yana cikin muƙarar ɗinmu in an kai kitabu nawa ya ƙare in ka ɗauko hadisi ɓangaren harda muharrar al-muharrar libni abdulhadi in shi kuma babe nawa za a karantawa in ka ɗauko ibnu aqil shi kuma a makin to haka ne za ka samu duk littafi yana wahala in ka ɗauko musalal hadis tadribun rawi a siyoti shi kuma babu nawa ake yi ba babu bukan kaɗan ne to ina ne za a yi su can a masallaci wurin malamai nan da a ɗauko maka a sabke maka to to babba hasara sai ya kasance kuma mu cikinmu almajirai ba mu kula da waɗannan abubuwa ka duba yanzu in ka duba yanzu mu ɗauko sanawiya da idadiya da sanawiya a tsarin najeriya idadiya shekara uku risala ne muƙarar ɗinmu risalatu bin abi zaid al-qayrawani in ka ɗauko senior ba jiniyo ba سنة الأولى الثانوي ثاني الثانوي ثالث ثانوي مقرر إما أوجن فيك ومختصر خليل to duka tana yi wa shekara ta ƙare ba a yi maka a cikin risala ba a yi maka babe biyar ba ka gane ko sai a je kuma muktasar khalil ha a yi maka sana ula sana thaniya sana thalitha shi kuma ba a yi maka cikakken babe ba to kaga menene zai Allah zai taimaka mutum da shi karatun gida karatun gida yana daga cikin abubuwan da suke taimaka wa mutum wajen karatuttuka waɗannan to haka madina domin tsarin karatun madina da tsarin karatun nan duka guda ne tsarin karatun jami'atul islamiyya sai da tsarin karatun madina balma sai ɗalibi ya yi sayi ya yi tamakkuni a kan wanda ya madina wannan lashe kafi babu kokonto amma abin da yake mizar da gare mu a can ga ɗalibi wanda yake mai fahimta kaga za ka je madina inda kana da abun gaba ka zuwa babu waɗanda a shi wannan mustayi kuma in dai madina za ka yi karatu in ba hasararre ba ba ka zuwa babu aƙida a ɗaliban nijar ni ina ganin ɗalibi guda ni sani wanda har yau yana akan ɗan ɗari ɗan ɗari ashirin kuma wazifa shi ya kai kulliyatu shari'a yayi har yau wazifa shi ya kai ɗari kashi ya kai ɗan shehu ne shi yana ganin dan wata ran muna abin ga da shi nake ce mishi kai dama da mun haɗu karab ne ake sai sai ya ce min sai wata rana ya ce min kana ganin izala ta haɗa riƙa sai ni dariya na ce ai biya tabbata gare ka kai da za ka yi takarruji yau ga shekara kuma baka san sunna da ɗariƙa ba ce ɗariƙa ba addini ba ne ɗan shehun bangula bangula ya ce kawai yana jira a naɗa ubansu ya mutu yanzu an naɗa wani shi khalifa shi kuma ko shi ne mini ne mataimaki duk waɗannan abubuwan ne ga sa su ba wani abu ne ille kwaɗai yake sa su waɗannan abubuwa a mustapha ne a'a shi mustapha ai hasara babu irin tashi to waɗannan mutanen su ne biyu ɗaliban Nijar waɗanda ne sani gusa'un ka gusa'u sai in dai Nijar ce shi Mustapha ai ai ai an kamo shi yana Kano ya koma ya koma a tun daga nan ya tai da aƙi da shi shi Mustapha tun muna can kulliyar da'awa ya gama in mun ka zo wurin cin abinci da mun zauna sai ka ji ya ce da ka ji ya ce da kaji ya ce abin gashi malam to zazzaki yake nuyi sai ka ja ce malam da kaji ya ce malam to zazzaki yake ni zo ni haɗu da shi ni ce mustapha wagga hanya da kake to da ni zo an kama shi zan karɓi saƙon mahadi ni gama ta shi da ɗan shi ni ce ma matar tashi gaskiya ku ba ku yi abki ba domin abin da mustapha yake hanyar da mustapha yake ba hanyar ƙwarai ba ce ba hanyar kwarai ba ce mustapha kenan mustapha mustapha mustapha kenan a dama shi mustapha amma dalla to wannan shi ne madalla da haka in kaga mutum ya ce zai karatu wurin dan bid'a wai a kwashe lafiya duk yanda as-sahib sahib قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا صلى أتكم مسلاتينا وأنها خير من ألف صلاة ta yi sallah dubu fi masu wahu abinda ya wananci masallacin manzo illal masjid al-haram idai masallaci na manzo shi kuma masallacin manzo kaga sallah a cikinsa da wancan alfu sala annabi ya ce sallah a cikin masallaci ne alfu sala sai dai masallaci mai alfarma makka shi kuma mi'ata alf mi'ata alf wanda za mu je ga wannan hadisi kaga ka duba ka gani falalar wuri falalar wuri kuma kana zuwa za ka ji lalle akwai natsuwa akwai jin daɗi don kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce af'idatan nas tahwi ilai kaga kullun af'idatun nas ila haram komi komi yanda kake ji a zuciyarka kana jin zuciyarka tashtaqu ilai tahwi ile Allah ya karbi wannan addu'a da kake ganin so da yawan kaga mutun ya taimaka ya taimaka sai kaje yana cewa kullun ta ya zai tahwi ile dama addu'a ce wadda Allah ya riga yi kuma Allah tabaraka wa ta'ala addu'a Nabi Ibrahim Allah ya karba kala masjid babu masjid Quba sai masallacin Quba Quba ma'ana Quba rijiya ce sunan rijiya ne Quba sunan rijiya ne rijiya ita ake ce domin asalin wurin wata rijiya an kannan wannan wurin ana ce mata bi'ir quba to sai an ka gina masallaci nan a masjid banu amr banu amr banu amr bin auf masallacin qiblatain shi ab masjid banu salima to sai ya haddathana yaqub bin ibrahim haddathana ibn ulayyata akhbarna ayyub an-nafi' أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى ابن عمر بي صلى الضحى إلا في يومين سيتكين ينبيو يوم يقدم مكة رانا بدأ يقباتو مكة فإنه كان يقدمها ضحى إذا ابن عمر زي شقو مكة دهانس إيكي شقوها فيطوف بالبيت كاسن دكازو مكة باكس إيها نافلة سيكيت أوافي ya dawafi sun mai salli raka'atai ne khalfa maqam sai shi sallah raka'a biyu ta dawafi khalfa maqam Ibrahim wa yawma yati masjid Quba da ranar da zai zo masallacin Quba fa innahu kana yatihi kullu sabti kun sai ibnu Umar cikin sahabbai shi yake taharrin yanda manzo Allah yayi yafi kowane taharrin yanda manzo Allah annabi kana yazuru Quba fi kulli sabt to shi ma ibnu Umar a ranar asabar yake zuwa kenan kana zaune garin madina sai ka ce bari in ta asabar har yanzu ga akwai masu bin wannan masu kokarin taharrin wannan sunna kana zaune a gidanka sai ka tashi ka tai kuba kai sallah fa idza dakhala al masjida idan ya shiga masallaci kariha an yakhruja minhu yana kin yayi sallah ya hito a ciki hatta yusalli fi sai yayi sallah a ciki kaga masallacin quba tafiya ake yi ayi sallah a dawo qala yace wa kana yuhaddithu ya kasance yana bada labarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance kana yazuruha yazuruhu yana ziyarta shirakiban wa mashiya wata rana ya tai hayi wata rana ya tai a kafa gurgurun yanda hali ya kama kuma tsakanin masallacin annabi da masallacin quba mil nawa akwai malam bashir kilo nawa kake tsammani baka dai kafa ba cikin mota ka tai wata rana na yi wata irin mugunyar bacewa na hito daga makka da daddare sai da azumi ne sai ni zo ni sauka harami daga harami sai ni ce to yanzu wajen kusan ƙarfe ukun dare ko hudu ukun dare sai ni ce bari in bi hanyar lungu-lungu in je jami'a don akwai hanyoyi na lungu kawai ni bi hanyar lungu lungu lungu lungu wallahi sai gani masallacin Quba kuma Quba saura ɗan kada alfijiri ya bullo ni sha zanzab ni wuce ni yi sallah subahi sa'annan ni kada inda nake sa'annan ni kama tire hanyar mai jami'a daga masallacin manzo Allah zuwa masjid Quba yana kai kilo kusan shida ko biyar akwai tafiya akwai tafiya amma kasan in tafiya tana cikin gari za ka ga kamar ba wani abu ba tunda daga masallacin annabi zuwa miƙati wajen kilo goma sha ɗaya ne ka gane daga masallacin manza Allah zuwa uhudu na akusa dan ba zai wuce kilo biyu ba ko kilo uku ko hudu shi ma dan daga nan duk da kawa muke gangar shi bai da nisa daga masallacin manza Allah zuwa uhudu bai da nisa to annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya hau abin hawa wata rana kuma in ba a samu abin hawa ba sai a tafi kafa shi ne yake ce maka rakiban wa mashiya wa ƙala ya ce wa kane ya ƙulu ya kasance yana cewa inna ma asna'u kama ra'aitu ashabi yasna'u wato yana cewa na kasance ina aikata kamar yadda ni ga wato ibnu umar kenan yake ce ina aikata kamar yadda ni ga abokanai na suna aikatawa wala amna'u ahadan an yusalliya ba na hana wani mutum ya yi sallah fi ayi sa'atin sha'a min lailin aw nahar ya yi sallah da daddare ko da rana ghaira Allah ya taharra tulu ash-shams wala ghuruba sai dai karka kardadu karka kardadi kulluwar rana ko kuma faduwar rana babun man ata masjid quba in kullu sabt wanda yazo masallacin quba ko wace asabar ko wace asabar قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ياتي مسجد قباء كل سبت yana zuwa masallacin Quba ko wani asabar mashiyan wa rakiban ko ya je a haye ko ya tafi a kafa wa kana abdullahi radiyallahu anhu ya fa'aluhu abdullahi yana bin wannan sunna shi ma haka yake yi باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا زو مسلاتين قباء اهي كوكما اتفي قفا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ياتي قباء راكبا وماشيا وترى حي وترى قفا زاد بن نمير حدثنا عبيد الله النافع فيصلي فيه ركعتين ثم زال الله يتفي يكي sai ya sallaci raka'a biyu ya tafi babin fadl ma bainal qabri wal minbari falalar abin da yake tsakanin kabari da minbarin manzo sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أنا عبد الله بن أبي بكر أنا عباد بن تميم أنا عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي سكان جدانا ومنبري da mimbarina raudatun min riyadil janna wannan shine kuma wurin da ake ce ma rauda rauda in ka je masallacin manza Allah inda son samu kai sallah raka a biyu a rauda amma in bai samu ba jama'a yanzu rauda ta zan matsala in ka je da mutum bai yi sallah rauda ba sai ya ga kamar ma bai yi hajji ba a jama'a akwai wasu abubuwan da ya kamata a gaya wa mutane fa ba su cikin rukunai suna cikin mustaba a rauda wannan wurin muraja'anmu ne nan ne muke shiga kamar hakan nan in ba a yi la'asar ba a can ko bayan magariba sai mu zauna rauda mu yi muraja yanzu da an kasa wani protocol a rauda akwai matsala yanzu ga sai ka yi hajaz sai ka zo ka yi hajaz ɗin rauda shiga rauda in ka nuna musu ka shiga in baka nuna musu ba ka abin nan akwai wani application na rauda wanda zai nuna maka ga sun baka lokaci reserve wanda za ka yi na abun gashi reserve za ka yi na shiga rauda kamar yadda kake reservation shiga bus haka za ka yi wannan to kaga kaga yanzu sai kasance a da babu wannan protocol abin ya yi sauƙi ga gani to shiga rauda ke to wannan rauda an so ka yi sallah raka a biyu in ya samu jama'a in bai samu ba fa tusalli fi ayi makanin yani da yassara duk inda yayi sauki ka yi sallah sai ka wuce amma yanzu sai ka ga mutum sai ga sai ga ya zama matsala sai ka ji wani mun tai Madina ban samu shiga rauda ba samu shiga rauda ba قال حدثنا مسدد أن يحيى أن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن عبس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري سكان جدانا دا منبرينا روضة من رياض الجنة dausayi ne na dausayin aljanna wa minbari ala haudi kaga minbarin manzo Allah ba wancan na gaba mihraba ba minbari inda minbari yake to yana akan wato tauki babin masjid baitul maqdis قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنا عبد الله أنا عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع kaga hadisin mu na farko da ya fari arba'in din nan arba kalimat kenan bai yi bayanin su ba an annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajaba fa ajabanan fa fa ajabnani wa anaqnani wato sai kasance ya bani shawa kuma wa anaqani wa anaqani ya kuma sumbance ni wai min mu'anaka قال قال كلمومين لا تسافر المرأة يومين فأعجبني فأعجبني كو وآنقنني وآنقنني هكا يجي كو أها لا تسافر المرأة يومين ما تابعت تفيها يني بي إلا وما ذو محرم إلا وما زوجها سيتارد مجنتا أو ذو محرم ko tare da maharami kaga ɗai kenan wala yawm wala sawma fi yawmaini ba a azumin yini biyu al-fitr wal adha id al-fitr da id al-adha kun ga kalmomi biyu ko wala salata ba'da salataini babu sallah bayan salloli guda biyu ba'da subhi hatta tadlu ash-shams wa ba'da al-asr hatta taghrub kaga uku kenan wala tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajida kalmomin guda hudu ne na hudu ba a ɗaura sirdi wato sai masallatai guda uku masjid haram wa masjid aqsa wa masjidi duk inda ka yi rantsuwa ko ka yi alwashin za ka tafi to sai ka tafi amma idan ka yi alwashin sallah a wani masallaci wanda ba wannan ba duk duniyan nan sai a ce zamanka ka yi ibadarka a gida sai dai in ka yi rantsuwa ka ce wallahi sai na je masallacin wuri kaza sai mu ce kai ka fara daga rantsuwarka amma sai ka ce na yi alkawarin sai na je makka in yi sallah a harami ko madina ko baitul maqdis sai mu ce tafi sai da kai hattara in baitul maqdis ne da isra'ila ito mana inda dai akwai abin nan eh to ka san durin da adda fitina so da yawa baka samun biza in akwai fitina ga guri waye ga gabata garin fitina yanzu bari magana isra'ila ko sudan kana neman bizar ta katai ana zaman lafiya kai mi da bizar sudan ka tai ta duk garin da adda fitina wala tulqu bi aydikum ila tahluka ai ba za ka jefa kanka wurin fitina ba wannan kitab gajeren kitabi ne ya ƙare wa illa za mu samu bayanai cike in mun je aikin hajji za mu ja bayanai domin wajen aikin hajji akwai bayanai waɗanda suke yadda ya shafi maka yadda ya shafi madina za mu sake wasu bayanai